الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر وتعطفي بنظرة تأتي لنا بالغفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jiya akwai sauran ayar da muka bari ba mu fassara ba innama allahu ilahun wahidun subhanahu an yakuna lahu waladun inda ma sani dai Allah Ubangiji ilahun wahidun Ubangiji ne makaɗaici subhanahu tsarki ya tabbata gare shi an ya kuna lahu waladun ya zama yana da ɗa la ya lifi bihil waladu a yi ɗa bai dace da Allah ba lahu ma fi samawati shi adda duk abin da a cikin sammai wa ma fil ardi da abin da a cikin ƙasai halkan wa mulkan wa abidan wajen halitta da mulki da kuma bauta خلقا وملكا والملكية تنافي البنوة mallaka ko ta kore ɗa don ɗan mutum bai zama bawan shi waka fi billahi wakila Allah ya isa ya zama madogara ai shahidan mai shaidu ala zalika bisa ga hakan ga faqadanul waladi naqasun bin nisbati ila al insani rashin ɗa wannan kamar nakasa ne amma ga mutum walwaladu na ƙasun bin nisbati ilal haƙƙi tabaraka wa ta'ala shi kuma a ce ɗa shi kuma ɗa ga Allah na kasa ne a ce Allah na da ka ji akasi lana la insana yuhibbu an yakuna lahu waladun yakunu awnan lahu saboda mutum yana son a ce yana da ɗa wanda zai zama mataimaki gare shi fi ma ya kuma bihi min amalin cikin abin da yake tsayawa da shi na ayyuka to shi mutum dama yana neman mataimaka kuma mahi kusancin mataimaka nai shi ne ɗanai to shi yasa yake son ya samu ɗa wa warisan kuma yana son magadi lahu gare shi ba da mauti bayan mutuwa ta kuma yana son dukkan rikitan da ya kwaso a ce akwai ɗanai wanda zai gada wanda zai gade su in bai same shi ba sai ya ji kamar kayanai sun ta banza to wallahu ganiyun bi zatihi Allah ya wadatu da zati ne la yuhibbu aunan bai son mataimaki wa baƙin to kaga tun da bai son mataimaki balle a ce ɗa ne zai taimake shi wa baƙin kuma Allah wanzacce ne ba mutuwa shi kai ba ilal abadi har zuwa abada la ya mutu bai mutuwa fa yurasu balle a gade shi to shi kuma Allah ba mutuwa zai ba balle ya ce kaya ne ya ban maɗa ne gado don haka Allah bai buƙatar ɗa ma hajatuhu fil waladi to tunda Allah haka yake menene buƙatunsa zuwa ga ɗa bale haza saboda haka ne ihtajja alaihim ya kawa musu hujja da qaulihi da fadatai subhanahu tsarki ya tabbatar mai huwal ganiyu Allah shine mawadaci huwal ganiyu malahu walal waladi tunda shine mawadaci me yadda me shi da da na hanu nuhibbul aulada mu muna son yaya li faqarina saboda talaucin mu wata yajina da kuma bukatun mu wa huwa ganiyun shi ko Allah mawadaci ne malahu walal waladi me ya shafi Allah da bidadda falhada saboda haka ne faƙadul waladi rashin ɗa na ƙasun fi haƙƙina na kasa ne ga haƙƙin mu mutane walwaladu ɗa na ƙasun na kasa ne fi haƙƙihi ga haƙƙi ne wa shatamun kuma zagi ne gare shi Allah shi yasa ya shige cewa cikin wani hadisi kazzabani ibnu adam wa shatamani dan adam ya ƙaryata ni kuma ya ɓace ni amma shatmuhu amma baci ne fa qawluhu cewa shi ittakhadha Allah waladan da yace Allah ya riga da lan yasankifa almasihu to annabi Isa ba zai yi kyama ba ai ya takabbar shi girman kai waya anafu shi kyamar shi almasihu annabi Isa kenan ba zai yi kyama ba kuma ba zai yi girman kai ba an yakuna abdallillahi ya zama bawa na Allah lamma qala nasara لما قال نصارى نجرانا إن النبي صلى الله عليه وسلم سب عيسى سد نصارى نجرانا سكتي النبي محمد يا زاكي النبي عيسى لأنه قال إنه عبد فقط saboda ya ce annabi isa bawan allah ne kawai wa isa fauka zalika su ko ganin su annabi isa ya wuce a ce mai bawan allah saboda haka da ya ce mai da ya ce mai bawan allah to suna ganin ya zage shi qala lahum rasulu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana sara na jarana isa isa kan shi lan yastankifa an yakuna abdullahi ba ya kamar ya zamo bawa na Allah walal mala'ikatul muqarrabuna haka nan mala'iku makusanta ga ubangiji hatta mala'ika har mala'iku inda Allah na wurin Allah la yastankifuna ba su kyamar an yakunu abidallahi su zamo bayan Allah sahihun anna isa ruhullahi talabasa bil jismi wa galabat ruhaniyatuhu ala jismaniyatihi ingantacce ne cewa isa ruhun ne wanda ya garwayo da jiki kuma ya zan ruhaniya ta yi ƙarfi bisa ga jikantaka walakin sai dai lamma kana al mala'ikatu alladhina hum ruhani ruhaniyuna surfan yayin da mala'iku suka zama su ruhi ne tsintsatai mala ba su jisman ba su garwaya da jiki ba su kansu da tsintsan ruhi ba da jiki ba lam yastankifu ba su yi kyamar an ya kulu abidan su zama bayi ba fa min babu aula isa to balle ma isa alladhi lahu ala kulli halin jismun wanda a kowane hali yana da jiki ka aji samun bashar kamar da ya ji kunkunan mutane abinda mai tafsiri ka cewa anan mala'iku makusanta ga Allah irin su Mika'ilu su Asrafilu su Azra'ilu su Jibrilu su da an ruhi tsintsatai su kansu ba su yi kyama a ce musu bayan Allah ba to ta yaya annabi Isa zai kyama a ce mai bawan Allah shi da har ruhaniya ta ta gamo da jiki tunda ya haito da jiki ma wanda aka gani ko da yake ruhaniya ta yi ƙarfi saboda mahaifiya ta tana ganin Jibrilu sadda an ka kada cikin cikinta duk da haka dai ruhaniyar ta fi ƙarfi amma duk da haka tun da han mala'ikun da an ruhi gaba ɗai ba su yi kyamar zama bayan Allah ba to bare annabi Isa da ya gama da jiki irin namu shi an mahi cancanta kashi kyamar zaman shi bawan Allah wa man yasanki duk wanda ya kyama an ibadatihi daga bautar Allah wa yasanki da ya girman kai to fa sai ashruhum ilayhi jami'a da sannu Allah zai tara su gaba ɗaya zuwa gare shi man takabbara an yakuna abdullahi duk wanda ya girman ka ya zama bawan Allah sai ya ci yawan alkiyama ta abda to ranar kiyama ya zafi wani asiri ya zo yana bawa zalilan a gaban zatin Allah
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فأما الذين آمنوا أما ودنا سنك إيماني وعملوا الصالحات سكي كاون أيوكا ويوفيهم أجورهم الله زي كاو مسلادس أي ثواب أعمالهم لا دا أيكنس ويزيدهم كما الله شكارا من فضله دقا فللاتي ما لا عين رأت أبن إجابة غريبة ولا أذن سمعت أبن كني بتجيابة ولا خطر على قلب بشر كما زوجي متم بتتبنا سوابا halin Allah kenan zai biya ka aikinka bakin wanda aka yi mazinga shikenan bayan shi kuma sai Allah shi baka falala ta ita kuma falalar wani kumshi ne na Allah wanda duk saddabawa yana son ya sha gara basa to ya labe ga falalar Allah an ce masu roƙon arziki da sun gane wannan to da sai su yi tashan su yi tashan loto cikin falalar Allah in kace Allah ba ni kaza ba ni kaza mai yiwa Allah ya riga ya kayyade abin da zai baka na arziki shikenan sai a baka shi shi kuma ba ƙari gare ba ba rage gare ba amma Allah in kace Allah ba ni min fadlika Allah ka ba ni min fadlika to ita falalar Allah wani runguna wanda baya da iyaka sai Allah shi ɗebo ma cikin abin da zuciya ba ta taɓa nasawa ba kunne bai taɓa ji ba ido bai taɓa gani ba wa bi ibaratin ukhra ana so in mutum zai roƙi arziki ya ce Allah ba ni daga faralarka cewa ba ni daga faralarka to arzikin ba a san iyaka ce ba Allah zai ɗebo ma ko ina tun da faralar Allah ba iyaka gare ta ba saboda haka ne za a ta samun mutane suna samun kyaututtuka na Allah don ita falalar Allah ba iyaka gare ta ba ina ne ina ne bala ta shi ne ma la ainihin ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala kalbi basharin ikra'u ku karanta in shi'tum in kun so wala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum rai ba ta san abin da aka boye musu ba min qurratu ayunin na farin ciki da za a sakamako na abin da suka zama suna aikatawa saboda haka Allah na da baiwa bayan ya biya ka aikinka kuma shi baka daga cikin falala ta abin da bai taba nasa ganin ka ba wa amma ladina stankafu wastakbaru wa amma ladina amma waɗannan istankafu da sun kai kyama wastakbaru su kai girman kai an ibadatihi ga barin bautar Allah to fa fa fa yu'adhibuhum azaban aliman Allah zai musu azaba azaba mai radadi ko azaban nari shine azabar wuta Allah ya tsare mu wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira wala yajiduna ba su samun lahum gare su min dunillahi in ba Allah ba ba su samun waliyan wani masoyi ya dafa'uhu daga tunkuɗe azaban nan anhum da gare su wala nasira haka nan mataimaki yamna'uhum daga daga hanin su minhu daga azabar Allah duk wanda ya kyamar zama bawan Allah ya girman kai to Allah zai mai azaba ranar alkiyama kuma bai samun mataimaki ko mahani ga azaban nan ta Allah Allah shi kiyaye mu
ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna
ya yi nasu ya ku mutanen makka ko kuma ummatu muhammadin kamar yadda mun faɗi idan aka ce ya ayyuhan nasu makka kenan ya ayyuhan ladina amanu madina kenan to nan ana kira ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum burhanun haqiqa hujja ta zo muku min rabbikum ta daga ubangijinku alaikum bisa gare ku menene burhanu din wa huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kanshi ba wai ja a bil burhani ba bal ja al burhan ba ya zo da hujja ba a shi a hujja sallallahu alaihi wasallam kullu rasulin kowane manzo ya ci ma'ahu burhanun yana tahowa da hujja wa nahnu ja'ana rasulullahi huwa nafsuhu burhan yace mu ko ummatu muhammadin annabi muhammadu ya zo muna da kanshi shine burhanu din min rabbina daga ubangijin mu tabaraka wa ta'ala haiku kana Musa burhanuhu fi asahu yace yayin da annabi Musa hujja ta ta zamo ga sandar shi fa alqa asahu da yace fa sanda ce fa idha hiya thubanun mubin sai ga ta zamo kwamarci bayananne wa Isa shi ko annabi Isa nazalat ma'idatun min as-sama'i abinda a hujja ta shine ma'ida kabakin da ya sauko daga sama wa salihu shi ko annabi salihu a kharaja naqatan ya hadda tabuwa min aljabali daga dutse ita ce hujja ta kulluhum lahu burhanun dukkan waɗanda annabawan dai kowa yana da hujja wanda ya zo da ita fi gairi zati amma ba ga zatin shi ba farrasu don sanda ba ita ce annabi Musa ba taguwa ba ita ce annabi Salihu ba ma'ida ba ita ce annabi Isa ba sun zo da hujja ne ba su da hujja ba to amma far rasul sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa nafsuhu burhanun shi kanshi shine hujja min Allah daga Allah tabaraka wata'ala wa kullu juz'in min ajza'ihi kowane yanki na gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwa ta burhanun hujja ce min Allah daga Allah tabaraka wata'ala madaukakin sarki wa burhanu ainihi kana yaqulu aqimus aqimus sufufa fa inni arakum min wara'i kama anzurukum amami yace fa burhanu ainihi wato kowane yanki na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hujja ne wato hujja ta idon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine faɗa ta yace aqimus sufufa ku daidaita sahu fa inni arakum ni ina ganin ku min wara'i bayana kama anzurukum kama wanda nake ganin ku amami gabana eh annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani gaba da baya saboda haka ya mai da gaba gabas zai yi sallah ya ce kai ku daidaita sahu ina ganin ku ba daidai kuke ba yana ganin ku baya na kamar da nake ganin ku a gabana to idan annabi sallallahu alaihi wasallam nan sun zama hujja su da kansu wa burhanu basarihi ma za ko ganinsa kenan ko wa burhanu basarihi burhani na ganinsa ma zagal basar wa ma zaga Allah ya ce ganinsa bai karkata ba kuma bai ƙetare iyaka ba wa burhanu anafihi burhanin kyamata an fi kala ai aiwa wa burhanu burhanin an fihi hanci ne kala ya ce inni haƙiƙani ajidu ina jin nafasar rahman shedar Allah mai rahama ibalal yaman wajen yaman sallallahu alaihi wasallam da hancinsa ai shamma ra'ihatallahi tabaraka wa ta'ala ai ya shaki kamshin Allah madaukakin sarki ibalal yaman wajen yaman wa ba'da wafatihi bayan rasuwar shi ne sallallahu alaihi wasallam fi khilafati umar a cikin khalifancin sayyidina umar kharaja uwaisul qarni uwaisul qarni ya hito khalifatallahi fil yaman yana khalifa Allah a cikin ƙasar yaman huwa alladhi kana yashmu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ra'ihatahu shine wanda annabi ya zamo yana shaƙin ƙamshinsa fi hayati a cikin rayuwa ta yana cewa ya shaƙi ƙamshin Allah daga wajen yama hada burhanu an fihi wannan shine burhanu shine hujja na hancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa burhanu yadayhi burhani na hannuwansa ko wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah harama baka jefa ba sadda ka jefa amma Allah ne ya jefa innal ladina yubayyi'unaka da kuma cewa waɗannan da kai ma bai'a inna ma yubayyi'una Allah sanade suna wa Allah bai'a yadullahi fawqa aydihim hannun Allah ne a bisa ga hannuwansu to kaga nan wato Allah ya jiwa amma annabi Muhammadu Allah ya annabi Muhammadu ya jiwa amma Allah ya anshi jifa kuma ba ka da halin ka ce ba haka ba kai ka jiwa ba kai ka jiwa ba ga magana kamar gaskiya kamar rantsuwa wa ma ramaita idh ramaita baka jefa ba sadda ka jefa walakin nan la harama su dai mutane sun ga hannun annabi Muhammad ya jefa don haka eh aka gudu kure daki amma Allah ya ce ba hannunsa bane hannun Allah ne kuma ba ka da halin ka ce ba haka ba ko sannan sun ba annabi Muhammad hannu suka yi mai bai'a akan su yi mai da'a al kitabi was sunnati sun yarda amma lokacin da suka bashi hannu Allah ya ce ba kai ne suka ba hannu ba Allah ne suka ba hannun annabi Muhammad mu ha gani amma sun ce hannun Allah Allah ya ce hannunsa ne kuma ba hannun ai musu wa burhanu albihi burhani na zuciya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma kadhaba alfuadu ma ra'a zuciya ba ta kare abin da ta gani ba wa burhanu sadrihi burhanin kirjin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana yusalli ya zama yana yana sallah wa li sadrihi azizun amma gabanai yana ziza ka azizil mirjani kamar zizar tukunya wadda aka wadda ruwa masu zahi suke tafarfasa min khawfin lahi tabaraka wa ta'ala saboda jin tsoron Allah madaukakin sarki wa burhanu lisanihi burhanu na harshen annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha shi wanda Allah ya annabi bai faɗin son rai duk abin da ya faɗi manzanci ne daga Allah to balan ma ta jama'at hadhihi al-adaw lokacin da waɗannan gaban suka taru kullan dukkan su sarat nafsuhu kullan burhanan sai ran annabi gaba ɗaya sai ta zama burhani gaba ɗaya kharaja min al-ardi wa tajawaza as-samawati sai ya hito daga ƙasa amma ya ƙetare sammai bakwai wal arshi ya ƙetare al arshi wal kursi ya ƙetare kursi wa hatta wasala ila maqami har ya kai ga matsayin dana fata dalla ya kusanta ya ƙara kusanta bata jawaza hu ya ƙetare shi ila maqaba qaba qausaini ya kai ga muqamin qaba qausaini wata jawaza hu ya ƙetare shi ila makami adana zuwa makamin adana wale haza don haka ne ƙara Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce arja'akum burhanun haqiqa hujja ta zo muku min rabbikum ta daga ubangijinku muhammadun nafsuhu annabi muhammadu kanshi wa kullu juz'in min ajza'ihi da dukkan kowane yanki na yankokin annabi sallallahu alaihi wasallam burhanun hujja ne haitu annal anbiya yayin da annabawa qablahu gabari ne kulluhum dukkan su lahu burhanun yana da wata hujja fi gairihi amma ba ga kanshi ba daga waninsa ko sarurihi ma ya tuna bil afaqi dama Allah ce da sunu zamu gwada musu ayoyin mu a cikin sasanni wa fi anfusihim kuma daga cikin kanunsu hatta ya tabayyana lahum annahu al-haqqu har Allah ya gwada musu cewa shine gaskiya wato duk da yan kun lura abinda abinda mai tafsiri ka faɗa mana nan shi annabi kai ne ko wanda yanki nashi hujja ne yayin da shi annabi Musa sanda a hujja shi amma sanda daban annabi Musa daban ko annabi Salihu abinda a hujja ce taguwa taguwa amma taguwa daban ko annabi Salihu daban to shi annabi muhammadu harshensa shine hujja saboda ma yantaku anil hawa basaruhu shine hujja don ma zagal basaru wa ma tsaga hancinsa shi ya shaƙo kamshin Allah daga yaman da hancinsa sallallahu alaihi wasallam saboda to saboda haka dukkan shi gabansa kowace gaba hujja ta to da aka tara sai aka samu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya tashi daga ƙasa ya wuce sammai guda bakwai ya wuce al'arshi ya wuce kursi ya wuce adana ya wuce kaba kausai ne ya zo inda ba wanda ya taba zuwa wurin kuma ba wanda zai zo bayan shi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa Allah ya ce hujja ta zo muna yayin da Allah ke gwada ma wasu annabawa ayoyi a wasu abubuwa shi annabi Muhammadu cikin kansa ne Allah ke gwada mana ayoyi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim zamu gwada musu ayoyin mu cikin sassa daban-daban ai taguwa sashe ne sanda sashe ce amma hannun annabi muhammadu zan hannun allah wa mara maita idan ramaita wannan nafsin annabi muhammadu ne wato allah ya gwada mana kenan aya a cikin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi yasa kullun dai kaga kusancin annabawa ga allah in aka zo ga annabi muhammadu sai kaga ya wuce su to kuma abin burgewa wato abin abin abin annabi muhammadu kuma daidai da abin da aka al'umma ta da mai gidanmu ya zama babba haye da kowa ko mu ko sai muka zama manya haye da kowa sanda dukkan ji an ba annabi muhammadu wani kaso babba to muna nan karkashi muna shan gara basa don tare da mu aka tafiya kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari yanzu ko kiran al'ummomi aka zo sanda da aka ce ummatu wani sun yi kaza ummatu wani sun yi kaza ummatu wani sun yi kaza da an zo ga al'umman mai gida annabi muhammadu mu sai ka ji mai kowa saboda samun mai gidan mai yafi kowa zalika fadlullahi yutihi man yasha mun gode Allah da Allah bai kawo mu lokacin annabi nuhu ba kamar yadda malam Aminu ka cewa mai ta dabbe da dufana inda ya kawo mu zamanin annabi Musa mai ta rigima da Fir'auna inda ya kawo mu zamanin annabi Isa mai ta rigima da banu Isra'ila ya kawo mu zamanin khairul baliyati maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma da alƙawalin al'ummar da ba a san farkon ta ko karshe ba ga mu yan baya ga mu yan yan farko saboda mu ne zamu har shiga aljanna bi iznillahi ta'ala don mu tai
فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما فأما الذين آمنوا أما أولنا سكى إيمان mun gama can fasara ko aiwa na'am wa anzalna ilaykum nuran mubina wa anzalna kuma mun saukar ilaikum zuwa gare ku nuran haske mubinan wanda yake bayyananne har yanzu dai huwa muhammadun shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine nuru din shine burhanu kuma shine nuru yayin da su suke baidan burhanin su cikin wani abu mu cikin shugaban mu annabi muhammadu muke baidan shine huwa huwa muhammadu shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sammahu nuran Allah ya ambace shi haske awul qur'an ko ko alqur'ani sammahu nuran ya ambace shi haske لأنه بين الحق لأنه بين الحق من الباطل بين الحق min al-batili saboda ya bayyana gaskiya daga bar- daga barna ya bayyana gaskiya daga ƙarya komi ya zama sananne a gaban al'umma ta to fa amma allazina amma waɗannan amuru sun kai imani billahi da Allah wa atasamu su kai riko bihi da Allah to fa sai dukhiluhum da sannu Allah zai shigar da su zai shigar da su fi rahmatin minhu a cikin rahama ta daggare shi wa fadalin da kuma falala ka gani sada duk falala ta zuwa abin bai da iyaka don falala Allah ba ta da iyaka zalika fadlul lahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim Allah zai shigar da su cikin rahama min ta da gare shi wa fadlin da falala wa yahdihim kuma ya shirye da su ilaihi zuwa gare shi ya shirye da su siratan gode bai mustaqiman madaidaici ai tariqan hanya mustaqiman madaidaici huwa dinul islami shine addinin musulunci Allah ya tabbatar da mu a ciki dai
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم
yasadunaka suna neman ka fatawa fil kalalati ga kalala wato suna tambayar ka sha'anin gadon kalala za mu ji menene kalala qul ka ce Allah ubangiji yuftikun zai baku fatawa fil kalalati ga kalala saluhu sun tambayi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in imru'un idan mutun halaka yan mutu umru'un hamata mutun yan mutu laysa lahu waladun bai da da wala walidun kuma bai da mahaifi to wanda ya mutu ba ɗa ba uba wato ba sama ba ƙasa wannan kuma ya haɗa ko jika akwai matsayin ɗa yake in babu ɗan ko kaka akwai matsayin uba yake in babu uban saboda haka mutum ne ya mutu babu sama babu ƙasa sai dai gihi ma'anar babu sama duk uban ne dai har adamu ba kowa ko nan kuma ƙasa ɗaya ba kowa iyaka yan uwa na wajen uwa ko yan uwa na wajen uba to shi ake kira kalala shi ne ce walahu ukhtun amma ya mutu yana da yar uwa mace min abawaihi na daga uwa ta da uba ne au abin koko yar uwa ta uba ya mutu bai da uba kuma bai da da bai da jika bai da kaka amma akwai akwai yan uwa wadda suke uwa guda uba guda koko yana dan uwa wanda yake uba guda tare da shi to yan uwa falaha nisfu ma taraka tana da rabin abin da ya bari ai tarithu min akhiha an nisfa abin da za ta gada ga wanga da yan mutu rabin dukiya sai a raba dukiya ta biyu a ba ta rabi wa huwa al shi ko dan uwan yarisuwa yana gadonta da a ce ita ce ta mutu in lam yakun laha waladun ya zama ba ta da ɗa ta mutu ba ta da ɗa ba ta da uba to yarisuha shi ma wa huwa yarisuha yana gadon ta in lam yakun laha waladun in ba ta da ɗa fa in kana laha waladun kaga shi gadi ya zai gaba ɗaya kenan shi yasa nan bai eh ba a ce komai ba fa in kana laha waladun in ba ta da ɗa zakarun namiji hmm? fa in kana laha waladun in tana da ɗa waladun in kana laha waladun in tana da ɗa zakarun namiji fala shay alahu to bai da shi dan uwan bai da gado au an za koko in tana da diya mace falahu ma fadala to shi dan uwan nata yana da abin da yayi kingi an nasibiha daga rabon diyarta mace walau kanat al ukhtu aw al akhu min ummin ko da ko dan uwa walau kanat al ukhtu da ƴar uwar ta zamo awal aku kuku dan uwa min ummin na uwa ne ba na wajen uba ba wa farduhu abinda afarilla ta yi as-sudusu sudusi kama ta kaddama kama wanda ya gabata a wani sura farkon sura can mai maganar rabon gado to ba in kana taflatayni idan yan uwan sun zama guda biyu fasa'ida ko abin da yake guda biyu eh su matan ba li'annaha li'annaha nazala fi jabirin yace saboda ayat ta sauka ne ga jabiru wa kad mata haqiqa jabiru ya rasu an an akhawatin yabba yan uwa mata to ya zan ya mutu ya bar yan uwa mata guda biyu ko abin da yake guda biyu to falahu mathuluthani sai a ba su sulusi guda biyu a kasa dukiya ta kashi uku a ba su kashi biyu min ma taraka daga abin da ya bari wa in kanu in sun zamo alwarasatu magada ikhwatan yan uwa rijalan mazaje wani sa'an da mata take ya mutu ya bar yan uwa maza da mata to balin zakari mithlu hazil unthayni sai a raba musu dukiya ta namiji duk a ba shi kashi guda wato sai a kasa rabon namiji guda sai a raba ma mace biyu hazil unthayni yubayyinu Allah Allah shi na bayyana lakum gare ku shari'a addinikum shari'o'in addinin ku an tadallu don kada ku bace wallahu Allah bi kulli shay'in alimun alimun mai cikakken sani ne bi kulli shay'in ga komai da komai to nan da yayi maganar rabon gadon kalala kenan wa minhul mirath Allah shina da cikakken sani game da rabon gado kuma yayi muku don ka ku bace nazalat ta sauka bi jabirin a cikin jabiru mata laysa lahu waladun jabiru ya rasu bai da ɗa jabiru dai sananne ne a cikin tarihin musulunci shine wanda yawa annabi gara sallallahu alaihi wasallam shine jabiru ya ce ya rasu lallah ka zo gidana na shirya abinci amma bai wuce mutum biyu mutum biyu ba kamar yadda malam tukur ka cewa annabi ya ce a yi shaila jabiru ya shirya gara an ka zo gida abinci bai hana mutum biyu ba annabi ya addu'a mutum dubu na ci sun taba shi to jabiru din nan shine wannan ya rasu yana kalala ya ba yan uwa wala walida babu babu da babu babu diya babu da kuma babu uba qala sa'ad ibn abi waqas sa'ad dan abi waqas dai daga cikin sa na'am na'am to o haka aka yi to ni na sai da ya gama sa abin wa kasa sannan ce ya rasulullah to ya wurin na yake in wala wali aha ni ko nau qala sa'ad ibn abi waqasin ya rasulullah ko at-taqdim at-ta'khir aywa qala sa'ad ibn abi waqasin sa'ad ibn abi waqas ya ce ya rasulullah ya maikin Allah ana atruku amwalan kathiratan ni na bar dukiya mai yawa walaisa indi waladun ba ni da ɗa afa a tasaddaku biha shin zai sadaka da dukiyar nan ala manzo Allah ya ce masa la ba haka bane kakkai ala a tasaddaku bin nisfi ya rasulullah ya ce in yi sadaka da rabi ala la manzo Allah ya ce masa a'a an nisfu kathirun rabi ma yayi yawa ala bi thuluthi ya ce to ya rasulullah a yi sadaka da sulusi in kasa ban ba da kashe guda ƙara na'am manzo Allah ya ce eh to ai amma wa sulusu kathirun ai shi sulusin ma yayi yawa la'anta da'a ko warasataka aganiya'a wato ka bar magadanka mawadata abdalu shi ya halaka gare ka min an tatarfuhum bisa ga kabas bisa ga kabassu a'ilatan suna taulaliya ta kafa huna suna ɗan kakkamewa ta kafa munan nasa suna bara ga mutane ka basu da wadata ba su zama kallon alan nasi ba in ji manzon Allah yake ce ma sa'adu ibn abi waqasin ayyahi to fa nazarat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka fi haƙƙi jabirin da haƙƙin jabir to wallahu bayyana akamal mirathi ka gani ko wannan wannan hukunci ne fa na na sa'ad ibn abi waqas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi magana da sahabbai bi qadari manasibihim khatibun nas bi qadari wa qawlihim dan sai na Abubakar da ya kwaso duka ya waso mai annabi ce annabi ya gode kawai da ya kwaso duka ya ce zubi gaba da ya ce rasul bi ka faro gida ce Allah wa rasulu ce madalla Allah saka ma da alheri to amma kaji sa'ad ibn abi waqas yana yi masa tadbiri cewa ya bar ma iyali ne dukiya yahi ya rabi su tashi suna bara su zama kallon alal nasi to wannan dai duk gwargwaron imanin mutum wanda ya zai taki haka kwano ya rabe ma Allah ma dalla da shi Allah zai isa mai wanda ya ci kuma zai ba da rabi shi rika rabi Allah bai hana ba bal wanda ma ya ci sadakar zakka da yake ya ba su ma dalla da shi ya duk imani ne kowa da gwargwadon abin da Allah ya hore masa sannan mutane kowa da abin da Allah ya sauke mai wani an ba shi infaki yana iya ba da komi amma an kace shi sallah raka abin cikin dare bai iya to kaga tun da infakin nan abubuwan shi sai shi wani ko bai iya infakin amma komi yana iya to haka dai abin yake saboda haka manzo Allah yakan yi hukunci ga wasu sabbai daidai da irin abin da ya sani na zamirinsu to yace fa nazalat hadhihi al-aya wannan aya sai ta sauka fi haƙƙi jabiru a cikin haƙƙin jabiru wallahu bayyana ahkamal mirathi shehu yace shehu Allah ya bayyana hukuncin gado wa tawalla qismat tarikati bi nafsihi kuma Allah da kai ne ya raba gado fa inna Allah lam yuwakkil rasulan wala nabiyyan muqarraban fi qismat tarikati Allah bai wakilta wani manzo wanda aka aiko ba ko kuma wani nabiyi na kusa garai don ya raba gado a shi Allah da kai ne ya raba aujaba alaina salata Allah ya aza mana sallah wasu yama Allah ya aza mana azumi wasu zakata da zakka wal hajja da hajji wa wakkalar rasul sallallahu alaihi wasallam yubai bi tabyini hadhihi al ashiya lana Allah sai wakilta annabi ya faɗa mana annabi ya faɗa mana wa aka sallah kuma shi ya faɗa mana arzumi zakka hajji da dukkan sauran ibada ya wakilta annabi sai ka faɗa musa ka faɗa musu kuma annabi ya faɗa mana mun kayyada huwa alladhi bayyana lana kayfiyata salati manzo Allah ne ya bayyana mana yadda ake sallah annaha khamsu salawatin salloli biyar ne hadhihi arba'u raka'atin wa gada raka'a hudu hadhihi thalathu raka'atin wa tada raka'a uku hadhihi raka'atan wa gada raka'a biyu duk annabi ya yi mana bayani wa bayyana lana zakata kuma annabi shi ya bayyana mana zakka wa bayyana lana siyama kuma annabi ya bayyana mana azumi wa bayyana lana alhajja kuma annabi shi ya bayyana mana haji bal wakalahu sallallahu alaihi wa sallam bi tabyin alquran kullihi bari dai Allah ya wakilta annabi ya bayyana mana dukkan manohi ne shi Allah a cikin alqurani annabi shi ya mai fassara na farko wanda ka fassara mana manufar Allah game da ayoyin alqurani to litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim kamar yadda Allah ya ce don ka bayyana ma mutane abinda aka saukan musu huwa alladhi fassala lana alqur'ana kullan mana Allah shine yayi mana sharhin qur'ani duka amma tarikat amma gado fatawalla Allah tabaraka wa ta'ala taqsimaha amma shi gado Allah da kai ne shi ya tsaya ya raba la'annan nasu saboda mutane jubillu an halice su ala hubbid duniya bisa ga son duniya walhirsu alal mali da kuma kwaɗan dukiya walmira su gado haithu annahu yu'ta unasan yayin da shi gado ana ba wasu mutane ne wa yuharramu unasan a hana ma wasu akhari na wasu ko a ba wasu a hana ma wasu walau tawallar rasulu bi nafsihi hadha da manzo Allah ya jibinci rabon wannan da kai ne lakana fi qulubi ba'dihim shay'un da an samu wani gungune cikin zukatan wasu min janibihi a sashen annabi sallallahu alaihi wasallam wa hukto ka gari Allah ke na rahama ce mun da bai ba da bai ba annabi rubun gado don annabi ma ya rawace yadda ya dauke su da sadi ya ba wani ya ba da kashi guda ya aka yi farkon musulunci da aka zo an zauna annabi na raba dan da bino biyu ya ba sahabi kowa rabi a ci kuma sai gobe ba wanda ya taba gunguni duk sun yarda da abin da annabi kai amma da aka zo yaki aka samu ganima maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli halin muhajiruna fi ashaddi hajatin ila ganima sallallahu alaihi wasallam ba don saurayi ba dan annabi baya saurayi sai ya doka ya ba ansaru shikenan sai muhajiri ne ya doka ya ba muhajiruna sai ansaru suka taru har da sadu ibn abi waqas din nan ana ta a'a to ji wai duk irin taimakon da mun kai mai mun ka tarbai mutane ne sun koro shi wai ba wa daga ganima kawai ya kwashi ya ba mutane ne to haka za a yi annabi ba annabi kuma sahabbai waɗannan waɗanda sun ba da nafsuhum wa nafisuhum rayuwarsu gaba ɗaya sun ba manzo Allah amma da an ka zo da mu sai da sun kai haka aka zo ga ya rasulullahi ga sahabbai san mutanen Madina sun yi taro suna mitin suna ta gunguni kai ga lagaci a'a ta kai can sai manzo Allah ya iske su yace naji kuna ta gunguni akan na an samu ganima na raba na ba mutane na yace suka ce eh yace to haka din ne amma dai ba don yana nufin na hihita su ba ya ce wallahi idan idan idan ansaru sun ka shiga wannan hanyar muhajiruna sun ka shiga wannan hanyar hanyar ansaru zan bi ya ce shin ba ku yarda muhajiru na wani ya ɗauki raƙumi wani ya ɗauki tunkiya wani ya ɗauki zobe wani ya ɗauki takobi ku ko ku ɗauki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai babban rabo wai don an ba mutumin makka raƙumi ku ko kun ɗauki annabi wani yahi da ba ka annabi da ba ka raƙumi wani yahi ya ce wallahi in ba don hijira ba ni cikin ansaru za a same ni wallahi in ba don hijira ba ni cikin ansaru za a same ni da ya yi magana ya yi magana sai musu wato ya ce Allahumma irhamil ansara wa abna al ansari wa abna abna al ansari Allah ka yi rahama ga mutanen Madina ka yi rahama ga diyansu ka yi rahama ga jikokinsu sai kowa ya fashe da kuka sai mutum ya kare sallallahu alaihi wasallam to haka ne to saboda haka ne an zo rabo nan ne nan ne aka fara samun asalin wanda yawa annabi bakan magana kuma annabi ya tsine masa wanda duk rigimar da aka yi ta ƙarshen zamani ta kahirta mutane wani mutum ne da aka zo yaƙi annabi ya raba ganima zulhuwaisar a sunan shi annabi ya raba ganima ya ba kowa sai ce hadhihi qismatun ma'uri da biha wajhullahi yace wannan rabon da aka yi annabi ba dan Allah ya shi ba ba rabon Allah bane rabon kura ne manzo Allah ce in ban yi adalci ba wa kai adalci ya ce kun gane shi wannan da sannu kafan shi dan zai bayyana da gare shi annabi ya nuna shi to kuma mutumin najadu ne shi yasa duk matsalar da ta hito ta suka addini najadu ba ma mamaki don annabi ya yi bayani kuma kuma kuma sadda ake bayanin irin mugayyaba ta wadanda annabi ya faɗi faɗin wannan abu ai ai annabi ya faɗi wasu mutane za su hito ƙarshen zamani masu ƙananan shekaru masu ƙwalƙwabo masu ƙaton geme masu ɗangalallen wando wallahi yadda na faɗi abin da haka annabi ba a hadisa annabi ya ce wanda ya kashe su ya yi jihadi ya faɗi hadisin yana nan amma baka taɓa cewa karanta shi ba saboda ba wanda aka bukata ba ne sai dai a jawo hadisin o ya annabi na wuta ko a jawo hadisin ba a ziyarar annabi kuma a yi ƙoƙari a inganta hadisin ga hadisin ingantacce can baka taɓa jin sun karanta shi ba ko su ɗaya annabi ne yake faɗi sallallahu alaihi wasallam za a zo wani zamani kaga mutane na sallah in ka ga sallar su kare na taka in ka ji karatun su kare na naka in ka ji azumin su kare na naka yace suna hita daga addini kamar wanda kibiya ka hita ga baka ta gudu barewa ta wuce kurun jini bai taba ta ba haka suka wuce addini ko masu masun addini bai taba su yace addinin karatun su bai wuce nan kun taba ji wannan hadisi to yana na wallahi kuma sahihi ne iri ne kamata a zan karanta don mu bambanta bayanan haƙƙi wal batili amma sai ka ji ba a yi saboda hadisan da ake da bukata da su su za a karanta su an da hadisi su zaɓi wanda suka so su karanta wanda ko ya same su su aje can ƙarƙashin ƙasan ƙasa ko motsi ne ba aje amma ala manzo Allah sifofin su gaba ɗaya ya faɗi yara masu ƙananan shekaru masu ƙwarkwabo masu ɗatun geme masu ba su daga lalawar da to Allah ya sa mu gane to saboda haka nan dai Allah da rahama shi ne madaukakin sarki bai ban mu annabi rabo ba ya raba da kanshi to sai mun gani da in Allah zaka zagi ka dade eh shine fa lauta wallan rasulu sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi hada la kana bi qulubi ba'dihim shay'un da manzo Allah ya raba da kai ne da wani abu ya zama cikin zukatan wasu bi janibi sallallahu alaihi wasallam a sashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shi ko annabi man abu gazahu wanda ya kishi shaqiya zai rashin arziki shaqawatan la sa'adata ba'daha abadan rashin arzikin da babu arziki bayan shi har abada duk wanda ya ji bai son annabi ko ya yi fushi da annabi marra to shikenan an gama da shi duniya da lahira ya yi rashin arzikin da bai koma arziki har abada to fa tawallallahu qismat tarikati sai Allah ya jibinci raba gado walam yuwakkil ahadan Allah bai bai wakilta kowa ba wa ilmul fara'id yace ilimin gado wusufa an sifanta shi bi annahu nisbul ilmi cewa shine rabin ilimi wa hiya nubdatun qalila al insanu yastakmiluha fi muddatin qasira yace dukkan magana gado wani dan abu ne dan kadan wanda cikin dan lokaci kadan mutum na karance shi kai bai kore nisbul ilmi to ya za a iya zama rabin ilimi wal ilmu mutakafirun shi ko ilimi mai yawa ne la nihayata lahu bai da karshe zalika abin da yasa haka annal insana hakika mutum lahu halatani yana da hali guda biyu fakat hayatun aw mautun mutum ai kashi biyu ne ko da yana da rai ko ya mutu ma dama hayyan matukai yana da rai fajami'ul hakam fajami'ul hakami tajri alaihi matukan yana nan da rai dukkan hukumce hukumce suna nan suna gudana a kan shi wa idza mata in ko yan mutu lam yabqa lahu illa al fara'id ba abin da ya rage gare sai gado to kaga kenan sadda yana da rai ahkamu shari'ati ko shi an rabin rayuwa ta in ya mutu ko ahkamul mirasi shi an rabin rayuwa ta saboda haka ne fara'id ya zama rabin ilimi illa ilmul mirasi ilmin gado faqat shi kadai bali haza don haka ne ja'a ilimin gado yazo nisfal ilmi ya zama shine shine rabin ilimi to nan muka kawo karshen wannan sura Allah shi ba mu albarkacin abin da muka karanta cikin ta
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لهم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد
suratul ma'ida wannan ana kiranta suratul ma'ida ce ita ce sura ta hudu daga qur'ani akwai fatiha sannan bakara sannan ali imrana sannan suratul nisa sai ma'ida ita ce ta biyar madaniyatun ta sauka madina mi'atun wa ithnatani wa ishruna aya ta kunshi aya ɗari da ishirin da biyu bismillahir rahmanir rahim ta fara da bismillah kamar sauran surori ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai awfu bil uqudi ku cika alqawla al uhud alqawla al muakkada bi qarbabawa allati bainakum wannan da tsakanin ku wa bainal lahi da tsakanin Allah wallati da wannan bainakum da tsakanin ku wa bainan nasi da tsakanin mutane farkon wannan surat yana kiran mu ga cika wato mutane sukan yi kulle kulle na alqawla tsakaninsu da Allah kuma sukan yi kulle-kulle na alƙawalla tsakaninsu da mutane to Allah na kira mu farkon wannan surar na cewa dukkan waɗannan alƙawallan mai ƙoƙari mu cika su uhudu tsakanin Allah da mutane akwai waɗanda shi da kai ne ya wajabta musu akwai kuma waɗanda suka wajabta ma kansu mutum yakan diba ya ga cewa yana son ya ƙara kusanci ga Allah sai ya ce na yi alƙawalin duk dare sai na yi sallah raka'a goma sha ɗaya na bila ko ko duk dare sai na wa annabi salati ɗari ko duk dare sai na yi istighfari ɗari ko kuma duk sati sai na yi sadaka da masa goma saboda Allah to wannan irin uhudu din nan kuma cikin irin sane har ake samun alkawali na tsakanin sufaye shehunnai da almajiransu abinda ake kira ɗari ko sai shehi ya ce zai ba ka ɗari ka kazan ka karantawa haka game da Allah bisa ga kullum ka karanta fatiha kaza da istighfari kaza da salatin annabi kaza da la ilaha illallah kaza haka game da Allah to duk dai irin waɗannan su ne uhudu din waɗanda a tsakanin mu ko da Allah mubasharatan ko ko tsakanin mu da Allah an tsariƙin gairi mubashirin ya zan alƙawali ne tsakanin mu da Allah amma da shaidun wani malami wanda zai shugabanci alƙawalin to duk dai Allah ya cika wannan sannan kuma alƙawalan da a tsakanin mu da mutane alƙawalla na kasuwanci alƙawalla na aure-aure alƙawalla na jinga da dai sauran mu'amala ta ɗan adam duka dai Allah na kiran mu a matsayin mu na mu'minai cewa mu cika wannan alƙawallan uhillal lakum bahimatul an'ami an halatta muku dabbobi na ni'ima albaha'im kullan halalun shine dabbobi na ni'ima dukkan su halali ne sune al-iblu raqumma wal baqaru da shanu wal ganamu da tumaki in an ce ganamu nan ya hada wato alganam wal ma'adu wato tumaki da awaki duk ana ce musu ganam baki dai akalan Allah ya halatta mana cin su ba da zabe bayan an yanke Allah yana faɗa mana ya halatta mana cin rakun bayan an yanke ko da yake su suke su ake yi ya halatta mana cin shanu idan aka yanka ya halatta mana cin awaki da tumaki idan an yanka illa ma yutla alaikum sai ba abin da ake karanta muku tahrimuhu haramci ne fi hurrimat alaikum almaitatu cikin aya an haramta muku mace al'aya al-istithna'u munqati'un wannan istidai wanda an ka kace ne waya juzu yana halatta an ya kuna muttasilan kuma ya zama wanda an hassade wannan maganar na Hausa gara muhillisai ba kuna waɗanda aka haramta mu farauta ba ai la tahillu kada ku farauta asai da farauta wa antum hurum alhali kuna masu har kuna masu harrama da haji ai ma dumtum hurman matuƙa kun zamo hurman masu harrama da haji bil haji da haji aw umratu ko ko umra ba a halatta muku yin farauta ba sadda kuke cikin harrama da umra ko harrama da haji inna allaha hakika ubangiji ya hukuma yana hukunci da ma yuridu abin da ya kanuhi min at-tahlili na halattawa wa gairihi da wani ne wala atirada kuma ba a gardama alaihi ga Allah duk abin da hukunta ya zama hukunci shine ce kana naqashu rajulan baligan fasihan fil arabiyati fada fada yawman fa qila lahu taqdiru an tasna lana satarain faqat wani mutum ne mai zane ya zama wani ana ce mai naqashu rajulan baligan wani mutum ne mai fasaha ai fasihan mai fasaha fil arabiyyah a cikin larabawa wada a yawman wa qila lahu fadu ya yawman sai aka kira shi wata rana aka ce masa takadiru an tasna lana sadaraini ko kana ai rubuta mana layi biyu faqat kawai misal alqur'ani dai dai ko kamar irin alqur'ani qala sai ce sadaraini faqat ce dara biyu kawai na'am ina iyawa da annallaha saboda Allah tahadda ko tahadda bi thalathati ayatin Allah ya yi tahaddi ya ce a kawo ayoyi uku irin na alqur'ani to zo kai mana biyu amma sadarani amma shidara biyu fa aqdiru ina da iko fa faglaqu alayya alayhi fa aglaqu alayhi baitan sai suka kulle ya cikin daki wa maka sai zauna thalathata ayyamin kwana uku wa kare da hito kare yace la aqdiru wala aj wala ajidu ko wala ahada ya kadiru ya ce a la a kadiru ni dai ban da iko wala ahada ya kadiru kuma babu wanda ka samu iko fatatul mushafi inda ma dakalatul fatatul mushafa yace na bude qur'ani inda ma dakaltu albayta sadda ne shiga dakin fa kharaja alayya awwal suratul maida yace abinda da fara buduwa farkon suratul maida sai na ga yayi alladina amanu aw hubil uqudi uhillal lakum bahimatul an'ami illa ma yutli alaykum ghayra mahallis sayd wa antum hurum inna allaha yahkum ma yurid yace wannan da na gani sadarani shedara biyu ne a halla fiha Allah ya kawo halar ciki ya halatta jami'a ma uhilla jami'a ma ahalla ihlalan mutlaqan a cikin wannan ayar Allah ya halatta duk abin da ya halatta halacci na sake wa harrama jami'a ma harrama tahriman mutlaqan kuma cikin su Allah ya haramta duk abin da ya haramta haramtawa sake wasa sana marrataini ya toge abubuwa guda biyu wa amara yayi horo wa naha yayi hali wa madaha yayi nafsa hukai ne fi sadarin wahida a cikin sadara guda duk cikin wannan Allah ya aikata inna Allah ya kuma yurid Allah yana hukunci da abin da yake so to daga nan ne ya ga cewa shi bai iya wannan saboda haka ya ba da kai to alkurani ne ba za a iya ba su abu lahabi sun taba abu lahabi ba abu lahabi ba su walidu dan mungira ne walidu dan mungira da su musaila madul kazzabi sun taba yin inna a atsai da kalkausara sun taba yin alamdar kai ba amma duka dai ba su nasara ba to alkurani ne mu'jizun babu abin da kama alkurani saboda ka za mu ji gabar sauran karatu gobe insha Allah amma a zure nan za mu aje abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda mun kai fure kuma Allah ya gafarta mana na'am akwai tambaya ko
Muna dai niyyar ɗaukar arziki amma fahimci kone ba. Na aka haka zaru niyyar kyau tana niyyar kai azumi. Yin dai niyyar kai azumi amma da wani koyi ba. Niyyar kyau tana kai azumi ko sai in na ci wani abu.
Sai dai in ka ci wani abu. sai ya ci wani abu. cin wani abu shi ka karewa ba niyya ba ai mutum yana tana tana ya cikin zuciya dai ila ya sha wahala kasuwa ko gona ko yin ruwa na ya sha kuma bai sha ba to azumin ba zai kare ba sai an ci abin da haka da shi yake yana da ciki shi na ya ce na ajiye azumi ni kuwa na ji ina kiyawa sai ya ɗauki azumi Allah mu ta zaɓi da azumi na yi azumin ki daidai yake inda ya na farilla ne Eh, inda na fila ne miji na da dama ya ce ta aje amma inda na farilla ne to ita wannan haƙƙi ne tsakaninta da ubangijinta mijinta bai da ikon ya ce ta aje sai dai ita in ta ji ba ta iyawa bisa ga abin da ta sani ga jikinta to wannan tana ajewa ko da mijin ko bai yadda ba Mm.
Allah ya ƙara ma da lafiya Ah, shin yana halatta a kararu makawarta a sauƙiyar Qur'ani da niyyar addu'a al'amara eh yana halatta wai ana taruwa makabarta a sai qur'ani da niyyar addu'a ga mamata yana halatta ko makabarta ko masallaci ko makaranta ko wani wuri al'umma musulmi na iya taro su sauke alqur'ani da niyyar su ba mamata muayyanai wannan qur'ani mun ba da shi ga wani da wani da wani ko ko ce mun ba ummatu muhammadin baki daya in sun gana ma su ce duk wanda ya mutu bisa ga musulunci tun daga annabi adamu har yau karatun nan da mun kai mun ba su kuma kowa zai samu rabon da zai farin ciki duk wannan na halatta wa bi ibaratin ukhra ya halatta a karanta ma mamaci qur'ani a bashi karatun sadaka Allah zai kai mai lada ko ina ko akai to Allah ya sa mu gane game da wannan mai azumi mai ciki mai azumi idan misali cikin ya kai lokacin ila a ce wata takwas ko tara bai da yake ganin yunwa sannan kila likitoci sun ce kan sai azumi kuma ita ganin take kama tana ya kuma in misali tana ji dan yana wahala ana tana gwada alamun wahala kuma biyu guda ila ko ana tunanin aiki a gari tana aiki gaba da azumi duk wannan magana kayan likitoci su fara magana fuka sun gama sun gama Allah sun ce gawai in ta ita da kanta tana ji in ta ji yanayinta bai iya ci gaba ta ji tsoron abin da a cikin cikinta ko sai ta ci in kuma ba ta ji tsoro ba sai ta ci gaba da azumi ba wani jidali ba ne ba sai likita ya faɗi ba ko fuqaha sun riga sun gama amma ba mu hana likitoci su yi aikin su ba idza da atil haja saboda shi ma ilimi ne amma dai kafin likitoci su yi magana fuqaha sun gama cewa idan mace ta ji tsoron abin da a cikin cikinta tana iya ta ci ko ta ciyar ne ko ita ka ciyarwa wanda kuma har da nono wanda wanda ka shayarwa idan ta ɗanta bai samu nono ba to tana kuma bai karbi kowa ba ko ta bi wanda taka ba su wa ya sha a biya jinga ya ki karba ko kyauta ko da jinga ya zan babu inda zai samu nono sai gare ta to ita ma tana ci ta ciyar shikenan to Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya Allah ya karbi ibadan mu Allah ya gafarta mana zunuban mu Allah shi wanke mana kurakuran mu Allah ya ba mu